أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى بركة مودقن ونن رانا يمتين الهميس a daura da muke gabatarwa a wannan masallaci na juma'a da yake bakin tafkin cirankom a birnin kwanni mun yi kwanaki guda uku muna gabatar da wannan daura kuma muka ce yauran alhamis insha Allahu ta'ala za a kai ƙarshen wannan daura bi idnillah wadda aka yi ta kan yadda ɗalibin ilimi zai samu maudu'ai ya gabatar da su karatu dai ya gabata yau kuma insha Allah ta'ala za mu yi kokari mu karkare tare da fitar da mawdu'ai daban-daban da kuma hanyoyin da za a bi dalibin ilmi ko kuma mai gabatar da bahasi ko mai gabatar da muhadara ko khutba ya samu inda zai samu mawdu'in da zai gabatar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance muku mun da mu da ku gaba daya to a yau inda za mu tashi nukta ce wadda malaman usulul fiqh suke kira al-ahkam الخمسة الأحكام الخمسة akwai hukumce-hukumce guda biyar ana gani ni da za a kawo maka wata matsala ana son a san hukuncin shari'a a cikinta to abu na farko shine tafsirul mas'ala ka san yadda matsalar za ta koma zuwa ga wani asali ne to hukumce-hukumcen shari'a guda biyar ne ko dai ya zamanto abu wajibi ne an umarce ka da shi an gane ku ko kuma ya zamanto an umarce ka amma umarni ba na wajibci ba shi da za a yi kira sunna ko mustahabbi ga sunan dai ko mandubi shi mustahabbi yana izmantowa mandubi malamai suna bambanta wa lokaci tsakanin su wasu suna ganin duk abinda ba wajibi ba ko ya zamanto sunna ne muakkada ko kuma sunna ba wanda an muakkada sai kuma ko abu ya zamanto haramu ko kuma ya zamanto makruhi ko ya zamanto mubah mubah shi ne in kaga dama ka yi in kaga dama ka bari ba sai kuma fahimta ba to da tambaya ta zo ka yi ƙoƙari cikin waɗannan duk abin da Allah ya umarni na wajibi to barin shi haramun kinan yanzu duk mutumin da ya yi maka tambaya a matsayinka na mai ba da fatawa to cikin waɗanda ababen guda biyar duk fatawar duniya ba za ta hita cikinsu ba ko ya zamanto wajibi ne ko ya zamanto wato abin nan mandubi ne an gane ko ma'ana abu ne ya zamanto sunna ba matsayin wajibi ba ko kuma ya zamanto mubah ne in kaga dama ka yi kaga dama ka bari shine mubah ko ya zamanto haramun ne aikata shi ko ya zamanto makruhi ne aikata shi to kaga idan umarni ya zo daga wajen Allah yadda za mu gane karatun to matsayin wajibi yake sai in an samu wata ƙarina wadda take nuna abin ba wajibi bane wa qimus salata ku tsaye da sallah tsaye da sallah wajibi ne ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ku bauta ma Allah bauta ma Allah wajibi ne don ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun fil asl ko ba haka ba to amma kuma umurni na shari'a yana iya zuwa ba umurni ne wanda yake na wajibci ba wannan muna bada misali ne da alqur'ani sawa'an umurnin ne yazo cikin alqur'ani ko sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha to in umurni ne yazo sai an ka samu wata qarina wata alama da take nuna ba wajibi bane sai a ce maka to yana matsayin sunna ko a ce maka sunna muakkada ko ko a ce maka bai kai sunna muakkada ba mustahabbi ne ko mandubi saboda ba komi bane in shari'a ta yi umarni da shi wajibi ne sai ka aikata shi mun ji wannan da kyau so in kuma shari'a ta yi hani wala taqrabu zina kar ku kusanci zina kenan yin zina haramun ne kusantar ta ma Allah ya hana ba da tana ayyuka to kuma wani lokacin shari'a za ta hana ka wani abu amma hanin nan da ta yi ma ba hani ba ne na wajibi hani ne na karhanci shi yasa hadisi ya zo idan ɗaya daga cikin kai shiga masallaci kada ya zauna sai ya yi raka'a biyu umarni ne amma waɗannan raka'a biyu da an kai maka umarni ba matsayin wajibi suke ba domin inda wajibi ne da duk mutumin da ya shiga masallaci bai waɗannan raka'a biyu ba ya aikata zunubi muna gane wannan da kyau to sai kuma abinda mubah ne kulu washrabu Allah ce ku ci ku sha kaga dama ka ci in kaga dama ka sha ci wannan amru ne mubah to sai dai akwai ababen da suke da alaka da waɗannan hukumce hukumce guda biyar shine salamatun nas min al mu'arid wajen bada fatawa da yawa daga cikin ɗalibai ne suke afkawa cikin kuskure shine koda abu ya zan wajibi ba mu san wajibi bane Allah ya umarce ka da abu ai ya zama wanda yake wajibi yin sallah ne ne wajibi ne to amma in ka kai inda ba za ka iya yi ba to shari'a ta dauke maka yin tsaye cikin sallah matsayin yake wajibi to in mutum bai iya tsayewa an dauke mishi shi yasa duk abin da shari'a ta wajabta ba to idan ba za ka iya yi ba to an dauke maka shi wannan shi ne abin da da yawa daga cikin masu ba da fatawa ba za su hankalta mishi ba duk abin da yake haramun ne in ka shiga cikin tsanani to an ɗauke maka shi Allah ce famani turra fi mahmasatin ghaira mutajalifin li ithmin fa inna Allah ghafurur rahim to bayan abu ka ce haramun ne ko kuma ka ce abu wajibi ne ko ba haka ba akwai wata ka'ida da muka faɗa a jiya tawafuru shurut wantifa'ul mawani sai in sharuɗa sun cika na wajibci kaf sannan kuma babu mani'akin da ya hana abin yayi aiki mun ji wannan da kyau to dan haka da an kawo maka matsala meye hukuncin kaza meye hukuncin kaza waɗanda guda biyar su ne zaka hankalta da an tambaye ka meye hukuncin kaza daga nan waɗanda biyar cikin su zaka meye hukuncin idda idda wajibi ce meye hukuncin wankan juma'a sunna ce mu'akkada a wajen kunsu malamai ko ba haka ba shikenan kaga kana da abin da zaka iya bada fatawa don da wannan ne zaka nemi dalili ka gane shin abin nan wajibi ne ko ba wajibi bane in hani ne na haramci ne ko na karahiya ne ko kuma al'amarin nan mubah ne in kaga dama ka in kaga dama ka bari shi kan shi mubah yana iya zamantowa wajibi cin abinci da sha ba wajibi bane amma in ka kai inda in baka ci ba ko baka sha ba ko ba haka ba mutuwa za ka yi tonin yaron wajibi a kanka sannan kuma mu ba ba a ba ka lada ba a wato ba a rubuta mazumi ba a ba ka lada shi ne mu ba to amma idan niyyarka bauta ma Allah da shi to sai a ba ka lada shi yasa sheikh al'allama muhammad bin salih al'usaimin yake cewa ahlul yaqzati adatuhum ibadat wa ahlul ghafla ibadatuhum adat ahlul yaqza mutanen da suke falke ma'ana masu kaifin basira to adatuhum al'adasu ibadat ibada take komawa yin bacci mubah ne amma idan kai niyyar zan yi bacci don saboda in tashi sallar asuba da wuri ko ko don saboda in yi qiyamul layli to wannan baccin lada za a rubuta ba amma wanda ya zo kawai ya yayya dama dai ko ka so ko baka so ba sai kai bacci to baka da lada su ko sauran ahlul ghafla mutanen da suke gafalallun mutane marafkana su kuma ibadatuhum adat ibadatu al'ada ce wani duk lokacin da aka sallah yana zakku Allahu akbar Allahu akbar da aka sallah kai mun tashi mu iske ana sallah kawai mu dai tayi ne muke shi na hada baka neman yarda Allah da kuma Allah ya saka ka ba mun gane wannan da kyau to sai abu na gaba sai alfatwa in ka zo wajen fatawa kai hattara saboda kun san yanzu muna zamanin da mutane sun lalace za su zo ma da fatawa don su ƙure ka ko don su sa ka fada cikin rami ka faɗi wani abu wanda ba daidai ba saboda duniya ta yi ma ca shi yasa abin da baka sani baka ce baka sani ba ko ko wannan yana buƙatar sai na ƙara bincike ko sai na ƙara tambayar malamai da ɗalibai ƴan uwa na mu tattauna kada ya zama to duk fatawar da aka yi ma kai tsaye kana ba da amsa yanzu suna kaɗa ka cikin rami saboda akwai mutanen da ba sa jin tsoron Allah an gane ko to fatuwa tana da gimshikai guda uku akwai abinda haramun ne mutlaƙan haramun ne sake akwai abinda ja'izun ne mutlaƙan akwai abinda halat ne sake akwai abinda wato halalun ne ko haramun ne amma bi shuru mu maido hankalinmu nan nan ne ake wato kokarin kada mutane cikin matsala shan ruwa halat ne mutlaqan ko ba ka bane shan giya haramun ne mutlaqan to amma akwai lokacin da shan ruwa zai iya zamantowa haramun ruwa masu sanyi waɗanda idan ka sha za su tayar maka da ciwo ciwon da zai hallakar da kai an auna doktor ya ce maka ka daina da shan ruwan sanyi kuma tabbas illa su ta bayyana shan su ne haramu shan giya yana iya zamantowa halatta kana cikin sahara ruwa sun ƙare ba ka duba gabas babu ruwa yamma babu ruwa kudu babu ruwa arewa babu ruwa sama babu ruwa ƙasa babu ruwa ka diba kuma ba wani kusa da kai kuma babu gari ba inda alamar gari amma sai kai tsinkai butalin giya kuma ta yi sanyi ya za a yi to shi yasa waɗanda suke ganin malamai suna wai canza fatawa wani lokaci maslaha ce take sawar a canza fatawa حسب الزمان والمكان أو حسب مقتضى الحال أو حسب الظروف أنا إيه أتي وني أبو حالتني قواني كما أتي حرامني قواني شر وانسني قواني متون حالتني قواني متون حرام saboda shi yana da ciyon da idan ya sha ruwa wannan zai haifar mishi da ciyon da zai hallakar da shi sai a haramta mai shi saboda wannan illa da wannan ne kuke ganin wani sai cewa malamai akwai son rai wani an ce abu kaza halatta ne gare shi ko an ce mai abu kaza haram a'a watakila fatawar a zahiri ta zo dai amma can ƙasa akwai wani abu can ƙasa akwai wani abu mutumin da yake iya yin abu sai a ce mai je yi wanda ba zai iya ba ba za a ce je yi yanzu kaga wani mutum idan zai yi da ko sai malamai ce mai yin da ko halatta ne gare ka ka ɗauki buhun hatsi ya halatta wani mutum in ya zo zai da ko sai malami ya ce mai haramun don ya an kaza mugun haci mai tiya abin mutuwa zai yau tsara ta za ta kare ba to ku bar cewa malamai suna son rai wani lokacin zahirin kana ganin shi ɗaya batsinin ba ɗai ba ne shi yasa idan ba ka da wayo wajen ba da fatawa yanzu ana kaɗaka cikin rami sai mutum ya zo ya yi fatawa sai ya rage wani abu sai wani malami ya ce mai halatta ne sai ya je wajen wani malami kuma sai ya ƙara waɗansu abu sai wani malami ya ce haramun ne ya manta da cewa yadda ya gaya ma wancan malamin fatawa daban yadda ya gaya ma wancan daban to irin wannan muna son mutane wani zai yi haka don saboda don wani in yana son abu a ce mai halatta ne in ya tambayi malami ɗari suka ce haramun ne to sai ya nemi wanda zai ce mai makaruhi musamman fatawa yanzu ta zan tana da hatsari tana da alaka da kasashe tana da alaka da masu kudi tana da alaka da masu mulki tana da alaka da yankin ku tana da alaka da garin ku tana da alaka da yan gidanku tana da alaka da kabilarka Allah za ka faɗi abin da ya cire shi yasa ibnul qayyim rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin da ya littafi na wato abin nan i'lamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin domin ba da fatawa kamar kana cewa ne haka Allah yake so shi na i'lamul muwaqqi'in kenan in ka ba da fatawa ka ce haka ne Allah yake so haka ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya zo da abin to sai ya bude da wata aya mai ban tsoro shine cewa in kai suke kai fatawa akan jahilci ko son rai kai ma Allah ƙarya wanda kuma yi ma Allah ƙarya yayi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ƙarya ya gitta kan shi da halaka sai ya bude da ayar qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون سيحنا شركة دائما أن لا كريا تعلم أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم الله كمون سيئ don haka kada a cewa wani abu idan mutum wani yana aikata shi halar kai kuma a ce ma haram ka ce to kaga min son rai a'a shin irin yadda abin ya faru gare ka haka ya faru gare shi abu na iya mutuwa asalin shi halaf ne amma wani abu ya haramta shi wani abu na iya mutuwa asalin shi haramun ne shi yasa akwai haramun bizza akwai haramun li'ari akwai halalun bizza akwai halalun litari da arif da tsari duk abu guda ne tsari abinda ya gito arif abinda ya gito tsari'un da alhamza ne ƙarshe shan ruwa halatta ne ko ba haka bane bari ba da ba misali cin kare ya halatta kare halatta ne ko haram haramun ne ko to kun gani haramun ne ne zafi cin akuya cin nama akuya halat ne halalun ne li zafi to yanzu sai limamin makka sai ya yanka kare za a ci limamin makka sai yanka kare ya ce bismillah ya yanka za a ci li'annahu muharramun li zafi to amma akuya sai ta mutu masai ko mushi za a ci to haramun ce li'aridin saboda wani abu ne ya fito to yanzu kuma naman kare a cikin sahara babu abinci za ka mutuwa za ka ci kuma za ka ci ba ya koma halalun ne ya ariyatai to yin mutum ba irin wannan ya sani ba wajen ba da fatawa suna nan waɗanda suke jihon mutane fatawowi na izgili ko son su ga iya ilimin mutum ko kuma kaza shi yasa in an yi ma fatawa waɗanda abubuwan da ka ji ina faɗa al'ahkamul hamsa wajibi ne ko kuma bai kai wajibi bai da matsayin sunna ko kuma abu ya zamanto haramun ne ko makaruhi ne ko mubahun ne sannan kuma shin abin nan wani abu ya gitto mishi ko ko bai gitto mishi ba shin abin nan halatta ne mutlakan ko haramun ne mutlakan ko halalun bishirut ko haramun bishirut mun gane wannan da kyau to don haka fatawa kuma Allah ɗaya san iya fatawar da za a yi maka Allah ɗaya san iya fatawar da za a yi ba shi yasa ka hankalta da waɗannan abubuwan guda takwas da na fara wallahu ta'ala a abu na gaba idan ɗalibi ilmi yana son ya ƙware a cikin ilmi ya samu mawdu'ai sai ya musamman masu bincike in ce bincike ba dole ba sai a jami'a domin malami ko a gidansa in yana da littattafai ko a matsalarsa ko a wani abu da zai ne bincike ana son ka san almadaris ya an ce madaris cikin kowane ilimi akwai makarantu daban-daban in ce makarantu ba yana nufin makaranta ta wannan gari ba da makaranta ta wannan gari a'a makarantu waɗanda tsarin su ya tafi iri ɗaya kun ga yanzu in muna karatun tafsiri akwai madrasatu tafsir fi makka tun can farkon musulunci makaranta ta abdullahi ibn abbas ta tafsiri makka take akwai madrasatu tafsir bil madinatul munawwara ita ce ta ubay bin ka'ab akwai madrasatu tafsir bil kufa ita ce madarasa ta abdullahi ibn mas'ud to irin waɗannan madaris na tafsiri ana son ka san su ga madaris na tafsiri na ahlus sunna ga madrasatu tafsir ta mu'tazila ga madrasatu tafsir ta khawarij ga madrasatu tafsir ta wani da wani saboda in tafsiri yanzu kayi kokari ka gane daga wacce makaranta fito nan makarantar ba irin wata makaranta ba wanda aka gina a'a tsarin tafiyar tafsiri da madrasa ta makka da madrasa ta madina da madrasa ta kufa ta abdullahi abin ta abdullahi ibn mas'ud duka madrasu ne na sunna to haka ne ake karkasa su zamani kaza an yi makaranta kaza sai ka gane waɗannan makarantu to in ka gane waɗannan makarantu ra'ayin da duk zai zo za ka iya gane da goce akida yanzu ba za a yi wasa da hankalin ka ba domin akwai madarisun tafsiri inda shi'a kada ka zo ka ɗauko tafsirin shi a baka sani yanzu kuma turawa suna ƙoƙarin kawo nasu yanzu akwai wata madrasa ta tafsirin turawa an gane ko ana kiranta alhadasa alhadasa shi ne waɗanda ba su yadda ba a ce akwai tafsirin ƙur'ani kawai ƙur'ani da larabci ya sabka kowa ma zai iya fassara alƙur'ani ba wata ƙa'ida suna nan cikin ilimin adadin kadiba sun zo in kadiba ce mafatihar tafsir ahmad sa'ad al-khatib dr ustaz dr ahmad sa'ad al-khatib ya kawo su ka duba zaka ga bayani kadiba cikin littafin adam da na tafsiri zaka ga yan al-hadasa to tasirin su ga duniyar musulmi yau mai yawa ne sai ka yura maka shi ai bai yarda ce wani akwai malamin tafsiri kowa ma inda yana da larabci ya yi tafsiri to ya ce haka za a yi kinan za a wasa da tashin Allah kenan Allah ke nuna sarki madarisul hadith sai kaga akwai madrasa kaza a tarihin musulunci madrasatul hadith bi makka madrasatul hadith bil madinati al munawwara madrasatul hadith bi kaza madrasatul hadith bi kaza bi andalus madrasatul hadith bi baghdad wannan duk abu innahu ne madrasatul kufa madrasatul basra madrasatul baghdad madrasatul andalus duk da yake yanzu babu waɗannan madaris sai dai al majami'ul lugawiyya idan ɗalibin ilimi bai san wannan ba ya zai toka da matsaloli na ilimi yana daga cikin abin da sa ilimi ya zan kamar wasa a ƙasashen baka karanta asalin ilimin bayanai ya faru yanzu na kake son ka yi yadda ranka ke so profesa sadi rijiyar limu yana da littafi madarisul hadith ya rubuta littafi makarantu na hadisi za ka iya karantawa ka samu wato abin nan akwai wani malami kuma ya rubuta wani littafi kamar da malamai suke cewa shine ad-daris min madaris al-hadith littafan hadisi waɗanda an yi su a duniyar musulmi amma yanzu babu su sai ka karanta ka gane su to madrasa ta hadisi nawa ka sani kuma kai kana cewa ka san hadisi madrasa ta tafsiri nawa ka sani kenan Allah ya kyauta abu na gaba cikin wannan sai ka san mazahib wani abin da yake dibi mazhabobi sun tsaya gani fiqh mazhabul malikiyya shafi'iyya hanabila da kuma ahnaf ko ba shikenan ba sai dama dama mazhaba ta zahiriyya wasu kace ba mazhab bace manhajin zahiriyya ake cewa to ai tafsiri ma yana da mazahib akwai mazhab na ahli sunna akwai na shi'a akwai ko na firaq akwai na shi'a akwai na mu'tazila akwai na waye waye waye waye yau baka san kan wani manhaji ne kake tafsiri ba to kuma yana tafsirin kaza shi haka cikin nahawu akwai mazahib akwai mazhaba ta basra akwai mazhaba ta yan kufa to don haka yana da kyau mazahibul hadith har cikin tsakanin yan sunna da yan shi'a domin mazhaba ta hadithi ta yan shi'a daban ta yan sunna daban yadda ake bin tsarin tace hadisi a wajen ahalin sunna daban yadda ake tace hadisi a wajen in shi a daban sai kai muqarana baina usul ahli sunna wa shi'a yani fil hadith ya usul kin su suki domin su wadanda sun ce sahabbai sun kafirta sahabi guda ne sahabi uku ne ya su kafirta ba wasu wata wata riwaya ta ce hudu wata ce biyar wata ce shida wata ce bakwai to kenan mu a wajen a wajen su wadanda suka yi riwaya hadisai a gare mu kafirai ne shi ko kafiri ba a karɓar mu ba a karɓar riwayarsa kenan kaga dole na hadisin mu da na shi'a ya bambanta wanda yake son kuma a zo a haɗa hadisan a ce duka za a aiki da su ya za a yi aiki da su mu wanga muna ganin shi shugaba ne su kuma suna ganin shi kafiri ne mu za mu karɓi hadisin shi ba zai karɓa ba kuma a ce za mu zo mu yi aiki tare zai yi wannan ba zai taɓa yi ba usulul hadith eh usulul tafsir bayna shi'a was sunna ka gani duka wannan usulul hadith na ahli sunna daban na yan shi'a daban ɗalibin ilimi zai iya dirasa mu ƙara dan ya nuna maka bambancin da ke da akwai tsakanin ahli sunna da shi'a ba za a iya haɗa su ba wani taqarub al-mazahib da ake cewa wannan abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba kawai mu yi da'awa akan aqida ta sunna wanda ya gamsu da ita ya shigo wanda bai gamsu ba mu bashi lafiya mu yi fatan mu mutu akan sunna dan saboda ko ana kana akan sunna baka da tabbacin akan sunna zaka mutu shikenan mun gane wannan da kyau to kenan akwai al-madaris al-madahib da tarikh al-madahib wal madaris tarihin madrasa yanzu in muka ce madrasatul hadith an gane ko tarihin madarisun tafsiri tun daga zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam hayyau tarihin mazhabobi ko ittijahat tun daga zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama da aka fara samun babballewa waɗansu mutane da tasirin su a rayuwar mu har a yau tarihin shi kanshi ilimin tafsiri tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hayya zonan waɗanne malamai ne suka shahara a kowane ƙarni don ka gane kai ko da ka zo an yi ma musulunci aiki yana daga cikin da sa da yawa daga cikin ɗalibai ba su da ladabi zuwa ga ilimi saboda ba su karanta tarihin malaman farko ba sai mutum ya sa tsammanin wani aiki yayi ga ibnu jarir tabari nan ya rubuta littafi mujalladi 15 a tabaa da take a hannuna kowace safha za ka iske tana da safha kowane mujalladi yana da safha fiye da safha wato 500 700-800 in ka hada ɗauka su ma 600 don rage su 600 gida goma sha biyar kaga 600 gida goma nau kenan 6,000 sannan ka ƙara 5,000 600 gida biyar 3,000 safha alal akalla 9,000 ibn jaridu kamar yin rubuta cikin tafsiri ga bakasan su ba sai ka zo kawai da an lokaci kaza a'a don kana bahasi a jami'a kasan doktor ko professor wannan ya kamata ba mu ce karatu jami'a bai da amfani ba diplom bai da amfani amma ka san kimar magabata duk ilimin da za ka yi mahiri ma ka san kafin ka zo an yi shekara dubu da wani abu ana rubuce rubuce kan shi abu na biyu bayan wannan kafin ka zan professor ka zan doktor da littattafan waɗannan mutanen ne ka yi bincike hakan zan wannan da ba su rubuta ba da ba ka samu maraji da masadir ba to ina girman ka yake me ne girman ka to ɗalibai ilimi mai hatta don haka karatu ko wani ilimi za ka karatu ka san madaris ka san mazahib cikin kowane har cikin adam akwai almadarisul adabiyya akwai almazahibul adabiyya alqadima wal haditha akwai madarisul adabiyya alqadima wal haditha madarisul tafsir alqadima wal haditha madahibul tafsir madahibul hadith an gane ko alqadima wal haditha na fata da fahimta sai ka karanta tarihin mazhabar da shi'a sun ka dauka wajen hadisi da mazhabar ahli sunna da wanda khawarij sun ka dauka ko ka ce tarih ulumul hadith to da haka ɗaliban ilimi a san abin da ake yi Allah ya taimake mu nukta ta gaba sai nukta ta eh bayan tarihin madaris da usul usulul mazahib usulul tafsir inda ahli sunna usulul tafsir inda shi'a usulul hadith inda ahli sunna wal jamaa usulul hadith inda shi'a ko inda al khawarij wal firaq an gane ko ko kuma usulul mazahib al-fiqhiyya usul allati buniya alaiha mazhab imam malik usul allati buniya alaiha mazhab imam shafi'i usul hadukan mazahib in ka san usul kin da suka gina fiqhun su akan shi ba za ka ce ra'ayin su ne suke kawo ba na fata na fahimta ka usulul mazahib sai kai kuma kai muqarana ko ka dauki wata mas'ala daga cikin masail al-mukhtalaf fiha al-masail al-usuliyya tuqarin bayna al-madahib al-arba'a Allah ya taimake mu abu na gaba sai al-khilaf ko al-ikhtilaf shi sabani na farko malamai suna kasa shi gida biyu mun taɓa bayani kan wannan a cikin karatun da ya gabata ikhtilafu tanawwu da ikhtilafu tadad ikhtilafu tanawwu maganan malamai ta saba amma a ƙarshe za ta haɗe a abu ɗaya ikhtilafu tadad su yi sabani ba za a iya haɗa waɗannan maganganu ba to daga nan sai a yi aljam'u aw tarjih in ana iya haɗa su ikhtilafu tanawwu sai a haɗa in ba a iya hada su to ya fita ikhtilafu tanawwu kuma ba a iya aljam'u sai a yi tarjih qaulin ala qaul amma bi dalili to wannan shi to shi wannan ikhtilafukin karatu ne mai yawa kwarai da gaske an gane ko wannan da shi ne yanzu turawa suke cewa ai malaman fiqhu sun yi sabani suna suka rarraba kawunan mutane a'a sabanin su ba cikin aqida bane aqidar imamu malik da imamu shafi'i da abu hanifa da ahmad bin hanbal aqida ce ta sunna sabanin su wajen fahimce fahimce ne na hukumce hukumce na biyu na fiqh to nan in kana son ka gane zan ba ku dan su mabudai ku rike da kyau cikin ilimin tafsiri akwai wata doktora da aka rubuta a ƙasar Saudiya a jami'atul Malik Saud Abdullah bin Funaisan sunanta asbabu ikhtilafil mufassiri asbabu ikhtilafil mufassiri dalilan da suka sa malaman tafsiri suka yi sabani ashe akwai sabanin da a shar'ance ana yin shi ba wai dan shi qur'anin ba misali ayat duk guda ce amma wajen fahimtar za a samu sabani kuma saboda yaren da an ka saukar da alkur'an da shi wani lokacin shi yake kawo wannan misali kalima ta alƙar'u ya an ka ce alƙar'u shi ne jinin haila sannan kuma alƙar'u shi ne tsarki wanka daga jinin haila tsarkaka to kun ga waɗanda da tsarki jinin haila ai ƙazamta ne kaga da tsarki da tsarki da tsarki da ƙazamta sun ci karo da juna shi da ake kira mushtara mutadad to sai Allah ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru matan da aka saka aka saki za su zauna salatata quru to quru jam'ul qar'i bal ma wasu ce ana cewa al kuma ana cewa al to anan wasu malamai suka ce jini uku na haila wasu suka ce tsarki uku salatata quru to yanzu ya zamu saboda in an kai jini za a tsarkaka in an kai jini za a tsarkaka in an kai jini za a tsarkaka to asalin yaren larabci yana daukar waɗannan to waɗanda suka ce jinin haila ake nufi da waɗanda suka ce tsarki ake nufi kowanne daga cikin su a yaren larabci haka kalmomin suke domin shi larabci ba irin yaren ka bane shina da wani ilimi kalmomin larabci ana karatu kansu a gurinsa wato akwai kalimat da ake kira al-addad addiddu shine kishiya a larabci akwai kalimar da ma'ana bi take dauka idan an ka ce zurriya mi take nufi ba hurriya ba zurriya zara'a ko ma da bahaushe ce zara'a ko ba karan bane to babanka zara'a kani ai ƴaƴanka ake nufi don da sun ka zo bayan ka ko to Allah subhanahu wata'ala a cikin suratu yasin yace wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulkil mashhur aya ce ga bani adama mun dauki dhurriyyatahum zurriyarsu nan zurriya mai take nufi ɗiyanmu su annabi nuhu ɗayanmu ne mai take nufi na al'aba kalima ce idan baka fassara ta da hakan gaba duniya baka inda zaka ba saboda dole sai ka yadda da iyaye ake nufi na domin su annabi nuhu sun gabace mu lokacin da qur'ani ya sabka kuma Allah ce wa khalaqna lahum min mithlihi ma yaktabun kenan kaga da girganye annabi nuhu ne an ka kalla an ka kwafa bai yiwuwa ka ce kuma annabi nuhu zurriya mu ana nufin ƴaƴan mu ne annabi nuhu babanmu ne shi ne baba na biyu ko bayan annabi adam kamar da malamai suna cewa to kaga ashe a larabci muriki wani malami na manta sunansa ya yi littafi akan kalimat al-adad kishiyoyin juna cikin qur'ani sai ka same su cikin sunna sai ka same su to kai in baka san wannan ba ina zaka mun gane wannan da kyau to asbabu ikhtilafil mufassirin akwai littafi na na babu daya akwai littafi asbabu ikhtilafil muhaddisin dalilan da suka sa malaman hadisi suka yi sabani wasu hadisai an yi ittifakin sun inganta wasu an yi ittifakin sun zan da'ifai wasu ya suka yi sabani to waɗanda sun kai sabani ne dalilin sabanin su wani malami sunansa khaldun al-ahdab yana da littafi asbabu ikhtilafil muhaddisin mujalladi biyu ne a ɗaba a da hannuna ko nake da ita a gida zan zai ce hannun na wani zai dina hannun an gane ko akwai kuma asbabu ikhtilafil fuqaha me yasa malaman fiqh suka yi sabani akwai wani littafi na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin wanda ya raf'ul malam an a'immatil a'lam ya nuna ga dalilan da yasa malaman fiqh mazahibul fiqh suka yi sabani sannan kuma akwai wani littafi asbab al-qadaya al-mu'asira wa asbab ikhtilaf al-fuqaha na wani profesa na ilimin fiqh da yake a rabitatul alam al-islami majalisar malamai ta duniya asalin sa malami ne dan kasar afghanistan ana kiran shi asadullah zahir sannan abdullah bin muhsin at-turki wani malami ne a ƙasar saudiya ya yi zama shugaban majalisar malamai ta duniya a yanzu ba shi ba ne an gane ko ya mastaskinsa a lokacin da ya rubuta magister a kan asbabu khilaf alfuka fiqhul khilaf akwai wani babban malamin hadisi a ƙasar libya ana kiran shi siddiq bashir yana da littafi ikhtilaful fuqaha wa asbabu وآدابه ko الاختلاف أسبابه وآدابه duka waɗannan sabanin wanda bai yi karatu ba bai yi bincike ba sai sa tsammanin wani ya saba ba wani don son rai waɗannan malamai ba suna saba ma juna bane don son rai imamu malik imamu shafi'i ya je ya yi karatu a wurin shi ɗalibin sa an gane ko imamu ahmad bin hanbal ya yi karatun mas'aloli na usulul fiqhi ga imamu shafi'i a lokacin da imamu shafi'i yake bagdad cikinsu abu harifa ɗaya ne wani bai karatu ga wani gari da junansu ba malamai ne kenan saɓaninsu wani lokaci saboda tana yiwa ma ikhtilafin tanawwa ne ana iya haɗa maganganu to shi yasa ɗalibin ilimi in yana son ya san asbabu ikhtilaf ya karanta asbabu jin ya sabo waɗannan ƙa'idodin don ya sayar da zai tunkara al'amari daga ciki yana da kyau ɗalibin ilimi ya san tarihin aƙidoji abu ne mai muhimmanci akwai wani littafi almilal wan nihal na imamu shihristani akwai almilal wan nihal na ibnu hazm al-andalusi sannan kuma akwai alfarku bainal firaq lil imam al-baghdadi sannan akwai littafin da ma an rubuta shi yanzu yana da kyau ma don shi ya hada na da na yanzu الموسوعة الميسرة في الأحزاب والأديان والفرق المعاصرة والدرابطة العالم الإسلامي مجلس معلمية الدنيا التي مكة سوسك دوكي نوين ولا فولا للتافك دان كسان قوة أكيدة دومين إذا أنك سابو مالني ko aka samu littafi to abinda ake so shi wannan littafin akan wace aqida aka rubuta shi malamin da ya rubuta shi tarihinsa a kan wace aƙida ya tafi ko ko ina so in yi karatun wata aƙida to ya kamata in san yadda za a yi wannan aƙidar daga ina ta samu asiri ya tarihinta shike sannan in tana da alaƙa da musulunci ya suke tafsirin alƙur'ani manhajuhum fi tafsir ya manhajuhum fi ta'amuli ma alhadith ya manhajuhum fi ta'amul ma alqadaya alfiqhiyya in baka san wannan ba kullum sai ka sha wahala saboda wani sai zo da shubha kawai minti dai sai ya kwana da kai amma da ka san aqidar shi shikenan sai ka huta ga mazahib ko firak kadima ga firak hadisa ana fahimta ka to wannan sanin khilaf abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske sanin khilaf abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske da sanin alfar lafazi da kalima da asalinta kun gami da baku misalin al'adad kishiyoyin juna guda ne da baku suna nan sannan kalima akwai laf da ake kira mushtarak in an ce mushtarak wanda sun yi tarayya to akwai mushtarakun mutadad wanda yake ya yi tarayya amma ma'anonin da ke masu wakishiyar juna kamar wannan kalima ta zurriya akwai mushtarakun al-mushtarakun lafzi wanda lafazin shi ne ya haɗu amma ma'ana za ta bambanta yanzu kun ga inda ce al'aini mi take nufi to kuma sai na ce al'aini mi take nufi idanuwa kuma sai na ce al'aini mi take nufi ha bani ba kambin baka ko kambin baka so sai kuma nace al'ain zahab ko azurfa da dinariya kuma sai ni kara nace al'ain to harful ain kuma sai ni kara nace al'ain amallan nafsu shay'i kenan abu kasancewa shi zatin shi sai kuma kuma ne koma ne ce al'aini ha banji ba sanye ido wannan qurrata ayun na kake kake ne ba al'ainun dai kanta al'ain shine dan leken asiri to kudiba kalima guda ce amma ba ma'ana guda take bayarwa ba shi yasa kai a matsayinka na karamin dalibi ka zo ka iske an faɗi abu ba ka tantance ba ka ce kuskure ne lokacin da za a nuna ma ga abin da ake nufi yana da wahala ko ka gane ka yi kuskure shedan ya barka ka dawo sai dai ka doge akan kuskurenka in ka faɗa ba wasu kuma ka doge akan kiran su zuwa ga wannan kuskure al-mustarakul lafzi kenan shi wanga al-aini akwai littafi da duk karanta na mata suna littafin sai da ya kawo makalima ta al'ainu ma'ana 46 a cikin larabci to yanzu mu aje wannan al-mushtarakul ma'anawi mun bada misalin shi kamar wannan zurriya ko ba haka ba to sannan kuma akwai mushtarakun bi maddatihi kalima ce in an kayi ta cikin maddar ta ma'anawi take dauka kama inda Allah ya ce walwalidatu yurdi'na auladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma ar-rida'a wa 'ala al-mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun bi waladiha to la tudarra dinnan mushtarakun ne bi maddatihi ko bi waznihi domin an yi mara'un shadda walidatun kinnan yana zamantowa fa'ili yana iya zamantowa fa'ili tunda walidatun an kace shi yasa wasu malamai suka ce nan abin da ake nufi la tudarra in ka yi fakkul idgam in tabihu in ka ga idgam sai an yi sai an yi fakkadin shi madda asalin shi madada ne fa'ala fas'alil 'a din ismul fa'il ne asalin shi fas'alil adidina to la tudarra asalin shi la tudarir walidatun kinan kada ta cutar ita mahaifiya waɗansu malamai suka ce a'a ita walidatun mabniyun ne lil maf'ul ko lil majhul kamar da suke cewa ko alama lam yusamma fa'iluhu ko alama lam yusammi fa'iluhu al mutakallim kenan kenan asalin shi la tudarar walidatun ka a cutar da ita sai malamai su suka ce to in mun yi fakkul idgam in mun ce katta cutar musulunci ya hana mace ta cutar da mijinta ko da ya saki ya sake ta kuma musulunci ya hana a cutar da ita shikenan mushtarakun bi maddati to in ka kare wannan sai akwai al-lafzul mushakkik al-mushakkik mai sawa shakka yanzu idan ka kalli haske in aka ce albayat ba haske ba to idan akwai kashi daga nesa yana haske wani lokacin sai kaga kamar kashi ne wani lokacin ka kamar mi rogo ne mushakkik sannan akwai almutawatsi mutawatsi suna ganin a'a shi mutawatsi kamar tsakiya ne aka zo aka hada lafazi biyu sai aka rike su idan an yanke tsakiyar kowanne mai faɗi kenan tsakankanin su ne wannan ma'anar take kamar lafazi na annikahu ya annikahu eh eh azzawaj aure ko ko ba shine aure ba to madalla sai Allah subhanahu wataala yace ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna nan nakahtumul mu'minat me yake nufi aure na kacewa sai aure ka huta bari jin tsoro to amma a cikin suratul baqara da ya zo wajen at-talaq marratan da ya zo ce ce fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayraha lam ya'ni aika hatta tankiha alwat idan mutum aka yi mutum saki uku sai ta yi aure musamman ana kiran shi auren kashin wuta wai wuta saki uku ce ita za ta kashe to sai mijinta bai sadu da ita ba akwai auren ko babu tana kuma wancan na hatta tanki malamai sun fasara shi da alwatu bari in ƙara baka misalin da zaka ƙara gadewa da kyau Allah ce azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik azani namiji mazinaci la yankihu yana la yankihu eh bai aure illa zaniyatan sai mazinaci a au mushrikatan ko mushrika so da yawa yanzu ba ku ganin mutum mazinaci na kuma ya armace da mazinaci ba to qur'ani yayi ƙarya ke haka ke sun kace kun gani to nan sai malamai suka ce lafzun nikah mutawadhi'un bainal aqdi wal wata wasu malamai suka ce la yankihu baya aure sun ka ce galibin mutum na gari Allah ya gaba shi da mata ta gari na Allah ya magana a galabiya ya bane bayan rufin kowane lokaci ba waɗansu suka ce a'a la yankihu bai takin mace illa zaniyatan sai mazinaciya domin da ya take ta zama mazinaciya ya zama mazinaci wa zaniyatu la yankihu ha illa zanin aw mushrik waɗansu malamai suka ce a'a a hada su mutawafi ne bainal aqdi wal mi wal wata don haka in mun ka ce aure ake nufi to mazinaci galibi ba zai aure ba sai mace mazinaciya an gane ko in mun ka ce abinda ake nufi da shi taki to tabbas mazinaci bai takin mace sai mazinaciya ka tsaya ka taba hankalta ba wannan ka ga baka tsaya kai karatun alfaz ba bayan ka samu wato almutawaqi ka samu almushakkik nan lafazi yake ba sai kuma almutabayin in an ce almutabayin shine waɗanda ma'anarsu ta bambanta alkalbu mine ne alkalbu kare alhisan doki alfadun mutabayina kowanne ma'anar da ke basu wa to bayan wannan kuma sai ka zo zuwa ga abin da suke kira almutaradif mutaradif daga radifa ne shi ne abin da ya zo bayan wani abu an gane ko amma ne in suka ce mutaradif suna nufin wanda ma'anarsu ɗaya al'asadu zaki allaisu zaki addirgham zaki ah sai sun kace mutaradifa wasu malamai sun ce babu mutaradif a yaren larabci ko sun kace ko akwai shi kadan ne to almuhimmu shin ka san akwai al-alfazul mutaradifa bayan al-mutaradifa sai al-mutaqariba wadanda suna kusa da juna akwai kalmomin da kana san tsammanin dai ne amma sai a ce maka akwai bambanci menene zahaba ya tafi masha sa'a yayi to dibo akwai wani littafi suna ne alfuruƙun lugawiyya na imam abi hilal al'askari sannan akwai wani littafi a shamin filfuruƙin lugawiyya na sheikh ahmad abdullatif shuwairi babban malamin nan na ƙasar libya wanda ya rasu ya yi wannan littafi mujalladi na farko juz'i na farko ya fito ya ce mujalladi juz'i uku zai yi ba mu sani ba ya kare su ko bai kare ba Allahu a'lam muna fatan ya kare su bai jima da rasuwa ba a fido sauran guda biyu din sai a hada wani lokacin kalmomin larabci mutakariba ne ba ba nasu ɗaya ba da masha daga haba suna iya zamantowa ɗaya amma shi sa'a ba ɗaya ke su ba shi sa'a shi ne yana tafiya amma cikin hanzari waje amin aksal madinati rajulun ya yana tafiya cikin nishadi da karsashi kaga kai ɗauka su zaka yi ɗaya kuma sa'a tafiya sa'a kuma mi aiki wa man arada al-akhirata وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا توبايا الألفاظ المتقاربة المترادفة duka waɗannan misali min nake baka sai akwai abin da ake kira wato al-musallaf al-musallafatul lughawiyya akwai muttahidul ma'na akwai mukhtaliful ma'na akwai wani malami da ake kira imamu qutrub ya yi littafi akan wannan akwai wani malami da ake kira ibnu malik ya rubuta baiti dubu ba waccan alfiya ba da ka sani ta kalamu na lafzun mufidun kastaqin yana da alfiya baiti dubu cikin ilmul musallasatul lughawiyya in an ka ce musallasatul lughawiyya mai do hankalin ka nan musallas daga salasatun ne uku cikin larabci ko yaren larabci ko mu ce a yaren larabci akwai kalmomin da suke ɗaukar wasali uku kuma ma'anarsu sai ta zama to ɗaya to sai a kira su musallafun lugawiyyun muttahidun ilma'ana ko al-musallafun lugawi wato al-muttahidun ma'ana akwai musallafun lugawi mukhtalifun ma'ana musallafun lugawi ne amma ma'anarsu ta canza bari mu baka misali ku tsaya kuna sauraron abin nan ku ce ne waɗanda littafai da kuma jina faɗa muku yanzu in nace yawmul arba'a ita ce bi ranar laraba yawmul irbi'a ranar laraba yawmul urbi'a ranar laraba kaga na ce arba'a irbi'a urbi'a ma'ana su daya musallafin lugawi nan wani iliya muttahidul ma'ana allazi allazi ittahadat ma'ana ko ma'ani ma'anahu da ake tunda ma'ana ɗin shi akwai musallafin lugawi mukhtaliful ma'ana wanda ma'anar shi za ta canza misali guda ban bayar saboda lokaci yana tafiya don saboda ina gani akwai nukta guda daya biyu da suka yi saura daya biyu uku hudu biyar nukta biyar suka yi saura insha Allah ta'ala in aka zo karatu na gaba za mu yi talhisinsu idan muka yi talhisinsu mu takaitar da bayani a kansu sannan sai mu ba ku dama ku yi tambayoyi kaɗan don wani ya ce jiya ba a ba da dama aka yi tambaya ba ko tambaya aka bayar aka yi gwargwadon abin da hali ya bayar a ƙarshe akwai bayanai da ya kamata a yi na cike daura za mu kira malamin malam musa malam musa da aka sani malam musa na tukku zai zo ya yi mu da bayanin fitani in ya so sai a yi addu'a sai a sallabi kowa musallafin lugawi mukhtaliful ma'ana wanda ba da suna canzawa in an ka ce alƙastu alƙistu alƙustu da ƙafun da sinun da ƙa'un ko da ƙan mai ruwa da sin da ɗamusani a yi ta ƙari ƙwanar to alƙastu mi yake nufi alƙistu mi yake nufi alƙustu mi yake nufi musallafin lugayi mukhtarifin ma alƙastu rike da kyau zalunci Allah ce wa ammal qasituna fakanu li jahannama habba alƙistu adalci kasara ɗai wa na za'ul mawazi na alƙista liyaumil ƙiyamati fala tuzlamu nafsun shai'a alƙustu turaren wuta wannan abin da ake sa cikin wuta ya hayaki irin su gagijin nan da sauransu su alƙustu to in baka suna nan zube cikin larabci wa kanka a ga wannan misali ne ba ka ce na koya maka duka wallahi ban koya maka duka ba baiti dubu imam malik ibn malik ya rubuta ko ma ta kai karatu ko ka dauki musallafat na qutrub ko ka dauki at-tadribat al-lughawiyya juz'u rabi na shaykh abdul latif ahmad shuwairi da ba juz'i hudu ne yayi ko ka same su gaba da duka karanta su dan haka yan uwa na dalibai kalima kanta in an tashi karatu son akai a san shin kaka take alaka tsakanin lafazi da fazi hal kuma mutabayinani ko mutaqaribani ko mutaradifani ko min almutawati ko min almushakkik ko min almushtarak al-lafzi ko min almushtarak al-ma'nawi ko ko min almushtarak al-mutawad ko ko min min almuthallathat al-lughawiyya duk wadanda sai an tattauna akan su kahin a fassara lafazi in an zo an samu sabani to yanzu kai cikin wannan wanne ne ka sani kaga dole kayan shi lafazin kanshi sai an yi karatu kanshi kayan a hada jumla to in baka sani ba za ka yi mutaqariba ne baka sani ba mutabayina ne baka san ma mi an mutabayina ba mutawadi'a ne baka san mutawadi'a ba mushakkika ne baka san mushakkika ba mushtarakun ne shin mushtarakun ne lafziyun ma'nawiyyun mushtarakun bi maddatihi mushtarakun mutadad مثلث ليه كو غير مثلث مثلث لغوي متحد المعنى ne ko مختلف المعنى ne baka sani kuma ka zabu da an faɗi magana kace ba haka nan bane wa kace ga ma wannan ka zo a tattauna da kai a ilmance ba tare da cin mutunci ba dan haka ina kira zuwa ga dalibai yan uwana ko bar ganin malamai suna faɗar magana tun ba a tattauna ba ka ce malam wani yayi kuskure ka tuntube shi in yana yiwa ku tattauna cikin sirri haka gane in shi yayi kuskure ya san yayi kuskure in kai kai yi kuskure baka fahimce shi baka gane kai ne abin fahimce shi don haka insha Allah ta'ala nan zamu tsaya akan wannan mas'ala zamu zo akwai nukta guda biyu nan da kuma nukta guda uku da kenan a gurguje zan yi bayanin su insha Allah ta'ala zamu je hutu kaɗan sai mu zo mu ƙarasa in mun karasa wannan bayani zan ba ku dama tambaya a gurguje idan an kare malam Musa zai muna bayani na alkhitami in yaso daga nan sai a ba da dama a yi addu'a daga nan an sallabi kowa sai kuma wani lokaci yan Allah ya kaddara akwai rayuwa abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh